الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم نعم
لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما
to ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa la khayra fi kathirin min najawahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas babu wani alkhairi a cikin mafi yawa daga cikin tattaunawarsu ma'ana ganin su ganin da mutane suke yi tattaunawar da mutane suke yi tsakaninsu shine ce ayin nasu ai ma ya tanajawna fihi wa ya tahaddasuna abinda mutane suke yin asiri da shi suke tattaunawa tsakaninsu suke wato suke gane tsakaninsu mafi yawancinsu duk babu alkhairi Allah ya ce illa man amara bi sadaqatin sai dai ko tattaunawar wadda ya zamo an yi umarni da yin sadaka aw ma'arufin ko kuma an yi umarni wato da kyakkyawan aiki shine amala birrin kyakkyawan aiki kenan aw islahin bainan nasi ko kuma gyara tsakanin mutane yawa wato ganawar da ta zamo tattaunawar da ta zamo akwai umarni da sadaka akwai kyakkyawan aiki akwai sulhi shine gyara tsakanin mutane to wannan babban ba karamin alkhairi bane kaga nan wajen kusan duk alkhairi duk abin da zai zamo aikin alheri ne ya shiga a nan wajen tunda da ya ce mana amara bi sadaqatin ko wanda ya umarni da wata sadaka to in ka duba sai ga akwai hadisin shugaba sallallahu alaihi wasallama wanda Imam al-Bukhari ya fitar yake cewa kullu ma'rufin sadaqatun dukkanin wani kyakkyawan aiki sadaka ne in dai kyakkyawan aiki ne to sadaka ne sannan wani wajen kuma yake cewa wal kalimatu tayyibatu sadaqatun ita kuma kalma wanda take da dada yardar jiya gurin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ma sadaka ce shine Allah ya ce wa man yaf'al zalika wanda ya aikata wannan almazkura abubuwan da aka ambata ibtiga amrbatillahi dan neman yardar Allah la gairahu ba wai yana neman wani abu ba min umuri duniya daga lamurkan duniya a'a yayi wa'annan dan neman yardar Allah fa sawfa nu'tihi ajran azima da sannu za mu bashi sakamako shine lada wanda yake mai girma na'am ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل الوجه ما تولى ويسلم جهنم وساءت مصيرا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى duk wanda ya sha- ya saba wa shugaba sallallahu alaihi wasallama shi ma ja a bihi min alhaqi a cikin abin da shugaba sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi na gaskiya ya zamo ka saba wa shugaba min ba'di ma ta bayyana lahul huda bayan kuma shiriya ta bayyana gare shi ai zahara lahul haqqu bil mu'jizati gaskiya ta bayyana gare shi da mu'jizozi na shugaba sallallahu alaihi wasallama amma kuma ya saba wa yattabi ghayra sabilil mu'minina sannan ya bi tafarki wanda ba tafarkin mu'minai ba ai dariqihim allazi hum alaihi min ad-din bi an yukfara mutum ya bi wani tafarki wanda al'ummar musulmi ta haɗu a kansa tana kan wannan tafarkin kai kuma ka zo ka saba wa al'umma to Allah ya ce wallahi ma tawalla za mu jibinta masa abin da ya jibinta na wannan aikin nasa ma'ana na ja'aluhu waliyan lima tawallahu min ad-dalali za mu sanya shi ya zamo ya jibinci abin da ya jibinta hadin na bata da an nukhalliya bainahu wa bainahu fid dunya ma'ana sai Allah ya bashi da wannan aikin da ya zo da shi Allah ya bashi da kansa wa nusulhi fil akhirati jahannama kuma mu shigar da shi wutar jahannama a lahira fa ya hata ruku fiha ya kone a cikinta wa sa'atu masira makoma wutar jahannama ta wanda tamunanta wato kaga nan wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala da yake bayanin cewa wanda ya saba shugaba sallallahu alaihi wasallama sannan ya bi wani tafarki wanda ba tafarkin muminai ba shi yasa ta ga can cikin hadisin musulun yake cewa man shazza shazzatin nari al'umman musulmi ta haɗu a kan abu kai kuma ka zo ba ka dinga ganin batan al'umma a kan haka ka bauɗe daga wannan to duk wanda ya wannan bauɗe wato ya bauɗe ne zuwa wuta saboda ya tabbata a cikin asali cewa shugaba yana cewa la tattami ummati ala balalatin al'ummar shugaba sallallahu alaihi wasallam ba ta haduwa akan bata a ce ga baki ɗayan al'ummar annabi gabas da yamma kudu da arewa su hada akan bata wannan baya yi ba shi yasa kuma wasu daga malaman suka ce a nan wajen ijma'in malamai ya shigo abinda malamai suka yi ijima'i a kansa wanda yana daga cikin a cikin masajir tashri'i akwai ijima'i na malamai suna kawo shi to abinda al'umma malamai suka hada a kansa kai kuma ka zo ka kaucewa wannan abin shi ma nan mutum ya fada cikin hadari ko da abin nan kana gani gaskiya ne al'umma ta haɗu akan abin ka kauce wannan akwai haɗari abin da zai tabbatar ma da haka kullum sallar shugaba sallallahu alaihi wasallama a filin mina lokacin da shugaba sallallahu alaihi wasallama ya fito aikin haji kaga kasaro aka dinga yi zamanin sayyidina abubakar kasaro aka dinga yi zamanin sayyidina umar kasaro aka dinga yi a ƙarshen imara ta sayyidina usmanu sai ya ajiye kasar sai ya cika sallah abdullahi bin mas'ud a wannan shekaru yana daga cikin wanda suka aikin hajji yana himarsa sai ga an cika sallah an ce yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma kuma sai aka ga shi ma yayi raka'a hudun aka tambaye shi a yaya kun san da abin da yake a zamanin shugaba ku da kuka zauna da shugaba ga aikin annabi sallallahu alaihi wasallama yanzu kuma a zo ayi wani abu wanda kamar ya saba kuma muka ga kayi sai ya ce innal khilafa sharru ya ce mu bi sunnan gaskiya ne amma kuma idan muka ware daga cikin al'umma sharrin kuma da zai afku ya fi a kan barin waccan sunnan gwanda mu tafi al'ummar annabi ta tafi bai ɗaya saboda haɗuwar al'umma annabi ta tafi bai ɗaya a daina saɓani a daina bugun juna wannan yana daga cikin asali a cikin addini ukuwa ta addini al'umma ta haɗu ba a so abin da za a ga al'umma annabi suna jifan junansu suna bugun junansu musulunci bai yadda da wannan ba bai yadda da wannan ba a ce musulmi ya dinga bugun musulmi shi saɓani dole ne wala ya zalu na muktalifina dole ne shi saɓani amma kuma a cikin furu'a wannan babu laifi a cikin abin da ba usuli ba ne kuma kaga abdulaziz bin rufai'in lokacin da suka fito za su yi aikin hajji tare da sayyidina anas dan malik a zamanin banu umayya wanda a lokacin an san cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama a ranar tarwiya da zai fito aikin hajji shugaba ya fito ne a minaye a zuhur amma a lokacin su sarakuna na wannan lokacin ba sa fitowa sai can yamma ana cikin garin maka ana tosa abubuwan to shi ne abdulaziz bin rufa'in yake cewa sayyidina anas wayya kuke yi da shugaba ne sallallahu alaihi wasallam a irin wannan ranar sai ya ce muna fita ne tun hantsi mu je mu yi a zuhur amina sai na ana sai ya fuskanci abin da yake sai ya ce amma ifa alka ma fa'ala umara uka ka bi sarakunan naka kar ka ajiye sunna bi sarakunan naka saboda me dan al'umar annabi ta tafi a curi kar a samu sabani ba a son rabuwa sabani a cikin al'umar annabi shi yasa duk wanda ya raba wa shugaba sallallahu alaihi wasallama jama'arsa to zai tarar da Allah an fi so al'umma annabi ta zama a cuɗe ta zama a haɗe saboda ƙarfin haɗuwa uhuwa ta addini shi yasa farkon da aka yi hijira daga maka aka koma madina farkon abin da aka fara yi ma shine haɗa ƴan uwantaka ƴan uwantaka tsakanin muhajirun da ansar tsakanin mutan maka da madina shi yasa mu dinga kiyayewa yawa akan abin da bai kai wani abin ma bai kai mustahabbi ba ko kuma mustahabbi ne ka zo ka tara al'umma sun haɗu suna yi kai kuma ka ce a ai ba daidai suke ba lalle a daina wannan abin ga yadda kake so ai kai kai kadai ka zo ka raba kan al'umma to wannan babu kyau ba a san yin haka to mu je
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء حقيقة الله بايا يافي بايا yin yafiya a yi shirku da shi a haɗa shi da wani abu Allah baya son haka baya yin wato yafiya akan haka a yi shirku da shi a haɗa shi da wani abokin tarayya wai gafiru ma duna zalika liman ya sha'u amma yana yin yafiya ga abin da ba shirku ba liman ya sha'u ga wanda ya so shi yasa mutumin da bai yi shirku ba bai yi kafirci ba in yana sabu sai ya mutu akan sabu ya tafi wajen Allah wannan lamarin sa in Allah ya ga dama sai ya ce masa ya kafarta masa in Allah ya fuskance shi da tsantsar rahmaniyarsa sai ya ce masa shi yasa ba a kafarta mutum dan dan yana sabu المعاصي من امر الجاهليه ولا يكفر صاحبها بارتكابها ba a kafarta mutum da sabo wa man yushrik billahi duk wanda ya shirku da Allah ya hada Allah da wani abu faqad dalla balalan ba'ida haqiqa ya bata bata wanda yake manisanci ga barin gaskiya shi yasa babu laifi mafi girma a gurin Allah irin shirku kaga hadisi ibnu mas'ud da yake tambayar shugaba yake cewa ayyu zambi azam inda Allah wa wani zunubi ne fi girma a gurin Allah shi yace sai yace an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ka sanya wa Allah abokin tarayya bacin kuma shi ya halice ka to babu zunubin da yafi haka duk wanda ya je wa Allah ya hada Allah da wani abu cikin bauta to wannan wuta ce sai wuta kawai Allah ya kiyaye mu shi sa ai ta la ilaha illallah dan ai ta jaddada imani ai ta faɗan la ilaha illallah ita ce kalmar da take wanke mutum gabarin shirku yawa shi sa an zo mutuwa ita kadai ake so a faɗa shi sa kafin mutuwa ka ta zo ka saba da la ilaha illallah kai ta faɗarta kai ta yinta yawa ya zama zuciya kamata ta feta ya zama shi kenan ta nashe jikinka kana bacci yin ta kake cikin ma'amala ka kasuwa ne aiki ne kana tare da iyalanka zuciyarka ta kama la ilaha illallah kana dai to kaga wanda yake cikin haka in yazo mutuwa shikenan sai ya tafi akan imani saboda man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna duk wanda karshen zancen sa ya zama la ilaha illallah to wannan ya shiga aljanna sai ai sai yasa alhamdulillah kaga yan dariƙa yanzu kamar mu yan dariƙar tijaniya kaga kullun cikin yin ta muke ya zame mana ma dole kullun sai mun yi ta wajen 300 kullun sai mun yi ta to sai mu ta yi jama'a ta la ilaha illallah ko ba ka ɗariƙa kai ta la ilaha illallah kai ta yinta ba abin da ya fi la ilaha illallah na'am
إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا na'am mu je لعن الله قال قال لأتخذن من ذلك نصيبا مفروضا mu je ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام والآمرن ظالم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا نعم يدعون من دونه إلا إناثا أي su mushrikai ba abin da suke bauta wa min dunihi wanda ba Allah ba illa inasa face macici su ne gumaka wanda suke masu sunan mata shine asnamun mu'annasa kallata wal uzza wa manata shine suke bautawa yawanci duk abin da suke bautawa din sai ga sunan mata ne da shi banatullahi haka zaka duk duk abin da ake shirku da shi sai ga yawanci sunan mata ne da shi lata uzza wa iyyaduna illa shaytanan marida kuma ba abin da suke bautawa da wannan bautar da suke wa gumaka illa shaytanan marida face shaidani wanda yake makan gari shaidan suke bautawa wannan gunkin da suke bautawa shaidani ne a ciki ai harijan ana da'ati shine maridan wanda ya fitar ka cikin da'ar Allah li da'atihim lahu fiha saboda bi bin su gare shi a cikin ta shaidan da suke bi a cikin gumakan wa huwa iblis shine iblis Allah ya ce la'anahu Allah ai afadahu ar-rahmatihi shi kuma shaidan Allah ya tsine masa ma'ana Allah ya nisanta shi gaban rahamarsa wa qala la attakhizanna min ibadika nasiban mafruda shine shedan yace la attakhizanna ay la aj'alanna li zan sanya wallahi zan sanya zan sanya mafrudan nasiban mafrudan wani rabu abin rabawa zan sanya gare ni min ibadika daga cikin bayinka shi shedan yake gaya wa Allah mabdu'an ad'uhum ila ba'ati ai wani daga cikin bayan ka zan samu wani yanki da zan kirawo su zuwa biyayya gare ni inji shedan wala udillannahum kuma wallahi zan batar da su anal haqqi gabarin tafarki na gaskiya bil waswasati in ta hanyar sa musu waswasi ta waswasi wala umanniyannahum kuma zan sanya musu burata shine ul'i fi qulubihim tulal hayati zan jefa musu burin tsayar rayuwa a cikin zuciyarsu wa Allah ba asa wala hisaba karshe ma sai su dinga tunanin babu tashin kiyama babu wani hisabi duk shedan ne yace zai haka shi sa za ga in banda wanda Allah ya kiyaye wani in ya zurfi a cikin karatun zamani sai ga yana ganin wayannan abokan mazancin kiyama ko za a mutu za sai ga yana ganin uwa bakuncin abin to duk shaidan ne ya riga ya samu tamakuni ya shiga ruhinsa ya jefa masa wannan abun a cikin zuciyarsa sai ga in kai masa zancen Allah sai ga yana jin uwa wani tatsu ne tatsu ne subhanallah saboda shaidan ya riga biye ya shiga yi wasa da zuciyar tasa wala amurannahum falaybatu kunna azanal an'ami kuma yace wallahi zan umarce su siyayyanka wato kunnuwan nan na dabbobi wa ƙarfu ila zalika bil baha'ir kuma sun aikata haka din da baha'ir jam'u bahira da dabba wadda ake ce mata bahira shedan duk ya musu wannan kinsan don su larabawa ko duk sun yi haka akwai dabbar da suke ce mata bahira ita ce wadda idan ta tashi haihuwa sai ta haifi mace ta biyu ma ta haifi mace ta uku ma ta haifi mace ta hudu ma ta haifi mace ta biyar sai ta zo da namiji to wannan dabbar ba za a yanka ta ba ba za a hau kanta ba shi kenan ta zama ta gunki ta zama ta iyayen gijinsu saboda haka nonanta ma an tatso sai dai a fara wa gunki haka kawai suka canfa haka akwai wannan shi ya zo asali wanda ya zo shirya musu wannan da ilhamar shedan wannan wannan amurbin lahayyin shi ya zo shishirya musu wani wanda shugaba sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisin buhari ra'aitu amr bin lahayyin ya jurru qasba hutin nari yace naga amr bin lahayyin yana jan kayan cikin sa a cikin wuta shi ya zo shirya wato larabawa wannan tun a jahiliya to duk da ilhama shedan wala amurannahum kuma lallai zan umarce su fala yugayyirunna khalaqallahi su dinga canja halittar Allah shine nan shi mufassir yace ai dinahu ma'anar halqan la yace su dinga canja addinin Allah bil kufr ta hanyar kafircewa Allah wa ihlal ma harrama Allah da kuma halatta abinda Allah ya haramta wa tahrima ma ahalla da kuma haramta abinda Allah ya halatta ko kuma a'a nan canja halittar da shaitan zai ya umarci su dinga yi shine su dinga canja halittar tasu shine kamar wato irin wanda suka wasila yadda zo cikin hadisi ingantacce yake cewa la'anallahu alwasilata wal mawtusilata au kama qala alayhi salatu wassalam ubangiji ya la'anci macen da take ƙara gashinta da me yi ɗin da wadda ake yi waɗanda Allah ya tsine musu kaga canja halittar Allah ne ga gashin ki yadda Allah ya miki amma sai ki je ki samu na doki ne na menene ne ki zo ki jajjona gashin ki ya tsayi to duk wannan babu kyau haramun ne ko kuma masu yin shashawa yace la'anallahu alwashimata wal mutawshimata su ne masu caccanja halittar Allah a tsatsaga jiki a caccanja jiki sai dai an markwada shi ya koma wata halitta daban to duk wannan ilhamar shedan ne ga kamar ki da Allah yi miki ko ga kamar ka da Allah yi ma a je a wani jama hancinka a buɗa ma nan a buɗa nan duk canja halittar Allah ne duk babu kyau musulunci bai yarda da wannan ba kuma Allah ya tsine wa masu yin haka so da sai a daina yi yawwa sai a daina yi shine ce wa man yattakhidhu shaytana waliyan duk wanda ya riki shaytan ya zama majibinci ya tawallahu ya jibinci ya jibince shi wa yu'ihu kuma yake biyayya ga shaytan min dunillahi ba Allah ba faqad khasara khusranan mubina haqiqa ya tafi tafiwa wanda take mabayyaniya wannan fazancin Allah ne shi alqur'ani ana karanta shi so ake ka dinga jin abin daga Allah kamar Allah ne ki zubo abin ba kai da kake karatun ba ba mai ma karatun ba duk mu dinga jifa wannan Allah ne fa yace ga mana dan haka shi alqur'ani ina in ana yin sa shiga titi ake shi sa ba a yin sa ana kyakyacewa da dariya a zo ana alqur'ani ko ana tafsiri ana dariya a'a shi san ake saboda sarki ne ke magana sarkin sarakuna ne shine Allah shiga shiga ta yi ake shi sa wani asirin mazun kuna kanta alkur'ani ku yi kuka in ba za ku yi kuka ba ku din kakaro kuka saboda ya sauka ne da wata irin izza da wata jalala ba mun karanta a nan ba shugaba in alkur'ani yana zuwan masa wani zubin sai alaihi salatu wasalam sai shiga hali sai sahabbai ma sun kewaye shi sun lullube shi tukunna su yadda mun karanta shi karan jiya a cikin a nan mun yi zancen kaga zaid bin sabit da wahayi yana zo shugaba da shugaba ya tura cinyarsa akan cinyarsa ya ce sai da cinyarsa uwa za ta kwankwaɗe saboda ƙarfin zancen Allah da shugaba yake karba sai ji kamar cinyarsa za ta kwankwaɗe shi zai da ɗan sabit isa alkur'ani ba wasa ba ne duk abin da alkur'ani yake ga mana kowa ya shiga taitayinsa mu ji shi mu karba na'am Allah ka kiyaye mu sharrin shedan kuma shi shedan sai dai kai ta zikiri kai ta neman tsari kai ta bin Allah kai ta bin umarnin Allah da annabi ka kubuta daga sharrin shedan saboda muddin da shedan da nafsu mutum ba zai zo na lafiya ba a duniya bakka da maki irin shedan shi yasa Allah ya ce innahu lakum aduwwun mubinun in za ka yi dafa yi ka fi yin dafa yi akan shedan akan dan uwanka mutum musulmi akan shedan ka dauko za ka wani hirzin ka cikin dare za ka yi dafa yi to ka fara kudurce Allah ka yi min maganin shedani kafin kai kudurce Allah ya ma maganin wani mahaluki dan uwanka shedan da nafsu wannan ba kananan makiya bane kuma ka shi shedan yadda shugaba ya faɗa cikin hadisi inna shaytana yajri min nabada adama majarad dami shi dan haka yake yawo a jikin dan adam yadda ka san jini yana kewayo a jikinka haka shi dan yake kewayo a jikinka shi yasa abubuwa da yawa aka ga mana irin zikirin da da zikirin da babu dinga yi in zaka shiga ban daki ga zikirin da zaka yi Allahumma inni a'udhu min al-khubuth wal khaba'ith dan saboda matakkala ce ta shedanu idan zaka fito daga gida ga abin da zaka karanta in za ka kwanta bacci ga addu'ar da zaka yi in ka tashi haka in zaka shigo masallaci nan ma ga abin da zaka yi ka yi salatin annabi in za saboda in shigo masallaci nan ma shedan bai kyale ka ba yana biye da kai so yake ga ya raba ka da Allah ga shedan ga nafsu shi sa ga su sufayi a babban abin da suka shagalta da shi gyaran ita nafsu hakika ba nafsu da shedan ba za su baka ka iya bin Allah yadda ya kamata ba nafsu da shedan ba za su baka wato ka iya yin ikhlasi a cikin ayyukanka ba sai dai riya sai jin nini ne sai girman kai sai kin mutane sai hasada sai kwafe sai manta Allah da manta shugaba duk sharrin shedan ne da nafsu shi sa ita zuciyar idan ta gyaru duk jiki ya gyaru yadda ya tabbata cikin hadisi to Allah samu fa karfin su mu je ya iduhum
يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ya iduhum wa yumannihim shi shedan ya iduhum wato ya nemi su alkawarin tsayar rai ay ya iduhum dulal umri wa yumannihim kuma yana sanya musu buruka nailal a'mali na samun wato buruce burace fi duniya a duniya wa Allah ba asa wala da za'a sai dinga cin sama a zuciyarka ai ba wani tashin kiyama da ai ba wani sakamako in ka je zaka taba haram ai babu komai babu komai abu ka kawai kuma ya sanya ma ka dinga ganin an nema zancen mutuwa ai ba yanzu za a tafi ba musamman kana ganin ka da lafiya ga lafiya ana da ita ga kuɗi ana samu sai ka daina hadarto mutuwa ma ƙarshen ta baka sani ba dab da kabari kake amma shedan zai sanya ma cikin zuciyarka ga ka da lafiya ai ba yanzu ba sai kai shekara ɗari da wani abu sai kuma kana jin daɗi kai ta faɗawa saɓan Allah sai kuma sanda lamarin Allah zai kuma wuf shi kenan kuma mutum kuma ya rasa yadda zai to Allah kiyaye mu na'am ulaika wa ma yaqiduhum ash-shaytan illa gurura ba abin da shaytani yake musu alkawari da shi illa gururan sai dai ruri kawai rudi ne shine batilan abin da yake ƙarya na'am ulaika أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها
ula'ika ma'awahum jahannam wa'annan su makoma su ita ce jahannama wala yajiduna anha mahita ba za su samu wata babauda gabarinta ba na'am
والذين آمنوا وعملوا الصالحات تدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله إلا wallazina amanu wa amilus salihati wa'annan wanda suka yi imani kuma suka yi aiki nagari kyakkyawan aiki Allah ya sanya mu cikin su sanudkhuluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar da sannu za mu shigar da su aljannatai wadda koramai suke gudana a ƙarƙashin katangunta khalidina fiha ababan kaddara wa dawwama ne a cikin aljanna abadan har abada wa'adallahi ai wa'adahumullahu zalika wa'adan Allah ya musu alkawarin haka haƙƙan wa haƙƙahu haƙƙan Allah ya tabbatar da wannan wa man asdaqu minallahi ila babu wani mafi gaskiya mafi gaskiyar zance kamar Allah na'am
ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ومن يعمل سوءا يجزه ولا يجد ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ونزل لما افتخر المسلمون وأهل الكتاب ita wannan aya ta sauka lokacin da su ahalul kitabi da musulmi suka dinga alfaharereniya su musulmi suna cewa annabinmu sallallahu alaihi wasallam shine khatimul anbiya'i littafinmu ya fi littafinku saboda haka mu mun yi imani da littafinku ku ba ku yi littafi imani da littafinmu ba saboda haka mu mun fi ku su kuma ahli kitabu sai suke cewa musulmai a'a mu da littafinmu yau a taura shekara wajen dubu kaza littafinku da yazo yau yau dinnan saboda haka littafinmu ya fi naku mu da annabi Musa kaza kaza kaza aka aka dinga bi irin wannan dai muhammara to Allah baya son wannan to shine Allah sai saukar da wannan ayar yace laysa bi amaniyukum wala amani ahlil kitabi yace shi lamarin bai zamo da burace-buracen ku ba ko ko burace-buracen ahal kitabi shi lamarin ba haka ba ne bal bil amal salihi wato shi lamari abin ɗaurewa ne da aiki wanda yake kyakkyawan aiki wannan shi Allah yake so kawai ka yi kyakkyawan aiki ba ka zo ka dinga alfahariniya ba man ya amal su an yurza bihi wanda ya aikata wani mummunan aiki yurza bihi za fa a saka masa in ma fil akhirati ko a saka masa a lahira aw fid dunya ko kuma a saka masa a duniya bil bala'i da bala'i wal mihani da jarrabobi kama warada fil hadisi kamar yadda yazo cikin hadisi idan kai wani mummunan aiki in Allah ya ga dama sai sai a bari sai ranar lahira sai ka haɗu da mummunan aikin da kai to amma shi mumini idan kai mummunan aiki kana ta zunubi kana ta zunubi to mai to a lahira Allah yake raba ka da wannan zunubu sai a tajjar raba ka da bala'i da abubuwa na tashin hankali shikenan sai a ta kankare ma wannan zunubin dan ka je gurin Allah babu komai shi sa shi mumini in yaga ana ta jarraba ana ta jarraba to saban sabawarsa ga Allah ne kamar yadda hadisi ya tabbata a haka ko hadisin Buhari ko gashi nan ko ma yasibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazan wala azan hatta shawkatu shafaha illa kafara Allah biha min khatayahu duk abin da zai samu musulmi na damuwa ko na bakin ciki yace kai har kaya da musulmi zai taka to dukkan karar zanubansa ake masa sai a ta kankare masa zanubansa yawwa to shi sa wato in kaga kana kana ta haduwa da jarraba a duniya to sai kai ta istighfari yawwa kai istighfari shi sa lokacin da wannan aya ta sauka man ya amrsu an yulza bihi duk wanda ya aikata kyakkyawan aiki ya aikata mummunan aiki za a saka masa sai na abubakar ya ce to ya rasulallah a cikin wani ne bai wani mummunan aiki ba ashe mu shi kenan za a ta saka mana akan munanan aiki sai shugaba ya ce amma anta wa ashabuka almu'minuna fatuzawna bizalika fid dunya hatta talqallaha wa laysa alaykum dhunubun ku mu'minai abinda ku aikata na mummunan aiki to a nan duniya Allah zai ta saka muku Allah zai ta sa ai ta jarraba ka dan a kankare ka je gurin Allah babu komai babu zunubi kana zuwa lahira sai aljanna shi yasa wani za ga in ya zo mutuwa i ta rashin lafiya i ta rashin lafiya kuma gashi muni i ba kar a ce Allah ne baya son sa kankarar zunubi ake musu sai can ciwon ya ci ya cinye rana ɗaya sai a ga ya samu sauki a alhamdulillah ya samu sauki kawai zai gaji kenan ya tafi lahira to ya tafi lahira ne babu komai duk wannan rashin lafiya da an zuke masa zunuban nasa wala yajidu min dunillahi waliyan kuma ba zai samu wani majibinci ba Allah ba da zai tsare shi wala nasiran ko mai taimako da zai tsare masa azabar Allah in ba Allah ba na'am
ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ومن يعمل فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن wanda ya aikata wani abu daga cikin ayyuka na kirki namiji ne ko mace huwa mu'minin a halin yana mumini fa ulaika wayannan yadkhuluna aljannata za su shiga aljanna wala yuzlamuna nakira kuma ba za a zalunce su koda wato qadaru nakiratin qadar nakiratin nawati kamar irin dan dugon nan dan kwallon nan da yake kan kwallon dabino koda kamar wannan ne ba za a toye musu na ayyukan su ba
ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا na'am واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن باب دايا باب وني mafi kyawun addini mafi kyawun wajen addini kamar wanda ya miƙa kulliyarsa zuwa ga Allah shine aslamu wajahu din ai in qada wa akhlasa amaluhu lillahi ya miƙa kulliyarsa zuwa ga Allah ya ayyuhallazina amanu dukulu fis silmi kafa ka shiga cikin addini gabaki daya shine taslimi da ake fada ka sallama wa Allah gabaki daya ya zama kana yawo cikin muradin ubangiji shi ne cewa wal abdu kalqalan ka sallama wa Allah ka jawo zuwa ga lamarin ubangiji wa huwa muhsinun kuma alhalin yana muwahhidin yana mai kadaita Allah ko kuma muhsinun yana mai kan muqamin ihsani an san ihsani shine an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa shine mu ka kai muqamin muraqaba kenan ka dinga jika ka ga Allah da'ima kana jika ka ga Allah daga nan kuma kana tafiya kana tafiya kuma sai ka tsallaka muqamin mushahada sai ruhinka ya dinga shuhudin lamarin ubangiji bacin kuma ga muraqaba kana jin ka ga ka ga Allah ruhin kuma an buɗe zuciyar ba abin da ta duk abin da ta duba wato duk abin da ka gani sai ta dinga hangoma wanda ya halici wannan abin ya zama ruhin kuma yana kuma kewaye a cikin malakutun Allah an kai ihsani kenan an kai mushahada kenan daga nan kuma sai a tsallaka ma'arafa kuma a samu tamakkuni cikin sanin ubangiji tukunna to daga nan kuma sai a samu tsoron Allah na haƙiƙa sai kuma ka gabawa kuma da'iman cikin tsoron Allah yake zuciya kuma ba ta duban komai sai Allah akwai malaminmu da muka karatu a gurin sai yake gayan ya ce nan wajen muhusinin din ya tambayi shewa a kan nan sai ya ce ai muhusinin kuma wanda gashi kuma ya samu shuhudi shi ne mukamin ihsani din kenan ko inda shi mukamin ihsani ai yana da mataki guda uku ko akwai muraqaba akwai mushahada kaga shuhudin kenan sannan kuma daga nan sai aje muqamin ma'arufa da abu ne a cikin ruhi ruhi ya tafi zuwa ga Allah ya manta da komai sai Allah yake duba ita zuciyar ba wattaba millata ibrahim hanifa kuma ya bi tafarkin nan na annabi ibrahim almuwati atalin millatul islam wanda ya dace da addinin musulunci hanifa halin kasancewarsa ai ma'ilan anil adiyanu kullaha ila dinil qayyim me karkata ga barin dukkanin wasu addinai wanda ba na gaskiya ba zuwa ga addinin musulunci an ce abin da sai duk inda aka faɗi annabi ibrahim zaka ji an ce hanifan hanifan saboda a zamanin sa shi shi kadai ne musulmi shi shi kadai ne sai daga baya Allah ya bashi annabi daga baya kuma sai Allah ya bashi saratu sai kaɗan amma a lokacin duk ba suna maruri bane duk suna kan kafirci yasa ake ce masa hanifan makarkaci gabarin dukkanin wasu addinai zuwa ga addinin musulunci na'am wata hadallahu ibrahim khalila ubangiji ya rike annabi ibrahim khalilan ai safiyan wato badadi tsarkakka ai halisul mahabbatu lahu badadin tsani yawwa wato shi sa annabawa darajarsa a gurin Allah kololuwa ce yanzu shi annabi ibrahim nan khalilur rahmani ne badaɗi ne na allah wanda shi kuma shugaban talikai sallallahu alaihi wasallama shi kuma yana kan muqamu habibu kuma shi ne tattare muqamu kullu din gabaki daya daga gare shi annabi ibrahim ya samu yasa an ka zuba cikin taniya akwai baitin shehu da yake cewa yake bin shi yake cewa fa wa khalilu ko shine khalilu wa wa habibullahi kuma shine habibullahi habibullahi na'am shine can hadisi ke cewa لو كنت متخذا من, من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن خليل الرحمن da da zan ɗauki wani a cikin al'umma ya zame mun ba daɗi to da sai na abubakar zan ɗauka in ji shugaba shi zai zame mun ba daɗi to amma sai dai wani shugaban naku halilun rahmani ne ba daɗin allah ne shi annabi sallallahu alaihi wasallama na'am wallahi ma fi samawati wa ma fil ard abin da yake cikin sammai da kasai duk na Allah ne a yi mulkan wa halkan wa adida duk abin da ka gani a cikin sammai da kasai mulkin Allah ne halittar Allah ne bayin Allah ne Allah abin tsoro mala yanzu ku sarki yanzu ka je gidan sarki bayan sarki in sarki ya fito ya za a gansu ba ɗaɗar za a gansu ba sarki yana magana kaga an wuta shi azabure ana so a maza a aiwatar da umarnin sarki ba ka za ga suna yi ba a cikin gaggawa to balantana rabbul izzati wannan bauta ce ta ganga rabbul izzata Allah da bayansa shi sa waɗanda su suka zauɗi sirrin alƙur'ani sai ka ga su da'iman wato jinsu suke cikin bautar ga Allah da'iman cikin ubudiyya ruhin nasu ya ronkwafa ya sunkiya wa Allah wanda a cikin kowane hali ka gansu a ruhin su cikin ronkwafa wa Allah yake kawai jira suke su ji an Allah ya ce kaza shikenan azartu Allah baya son kaza kada ai kaza shikenan sun hannu saboda suna ji ga su ga Allah an samu mukamin maraqaba duk yawancin hijabi ne ke cutar mutane har kake zuwa ka fada cikin kwama shala abin da ake faɗa din yawanci na ma'arufa na muraƙaba din yawanci duk da awa ake yi da awa duk muke yi amma in abin ya ratsa zuciyarka ma'arufa ta shiga cikin zuciyarka a ba mala zaka ji kana tsare tsare da Allah a lokacin da kuma zaka ji soyayya shugaba ta girku a cikin zuciyarka kana jin girman annabi kana jin tsaitarsa na'am wa kana Allah bi kulli shay'in muhida Allah bai kushi bai gushe ba muhidan mai rutsawa ne da komai na'am يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء يعطونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما ويستفتونك في شأن النساء وميراثهن يا رسول الله suna neman bayaninka suna neman fatawa gurinka kin nisa'i ai a cikin sha'anin mata wa mirasa hunna da kuma gadon su kul ka ga musu ya rasulullah kaga shugaba aka tambaya amma shugaba ba zai magana ba Allah ne zai ce to tunda kun tambayi annabi to ni zan bada amsa sai Allah ya ce kul ga musu ya rasulullah ga abin da zaka ga musu Allahu yuftikum fihinna Allah ne yake ba ku fatawa ma'ana yake muku bayani fihinna a cikin sha'anin mata wa ma yutla alaikum fil kitabi da abinda ake karanta muku fil kitabi a cikin alqur'ani min ayatul mirasi mirasi min ayatul mirasi na gad na ayar gado wa yubtikum aidan haka nan ubangiji ne muku bayani fiyata man nisa'i a cikin marayun nan wato mata wanda suke marayu allati la tutuna wunna ma kutiba lahunna wa'anda ba kwa ba su abinda aka farbanta gare su minar mirasi na gado wa targabuna an an tanki hunna kuma kuna kyamar ku aure su lidama matihinna saboda munin su wa ta'abluhunna kuna yi musu abalu shine ku hana su su je su su ya aure dan kwaɗayi a cikin gadon su ayyuktikun Allah ya ne muku bayanin Allah ta fa'alu zalika kada ku aikata haka abinda suke yi a jahiliya kenan idan mutum wata mace kamar wani dan uwansa ya mutu ya bar mar wata maraimiya to gadanta ba zai bata ba sai cinye gadanta ko kuma a'a sai ya tsare ta nan wata gabuna an an tanki hunna ana magana ne da su waliye majibinta matan sai su tsare mace su kyamaci aurenta ba mamaki saboda mummuna ce kuma su hana ta yin aure saboda akwai gado a hannunta kasi mata aure da dukiya ta tafi gurin wancan mijin shi ne kaga nan wajen watar gabuna an tanki huhunna shi mufassir ya kaddara an a nan wajen ita targabu din ya zama ta yi ta ta'addada an kuna kyamar ku aure su to shi ne akwai wani bangaren kuma na wani tafsirin malamai suka ce za a yi iya mata wato ta'adda da fi watar gabu na fi an tanki huhunna ku dinga kwaɗayin ku aure su saboda ku cinye dukiyarsu to duk Allah yana hana ku wannan wal mustaba akina haka nan ubangiji ya nemi ku bayani a cikin wanda suka raunana ai asigara wanda suka yan ƙanana minal wuldani daga yara ƙanana su ma ku ba su haƙoƙinsu wa an ta ƙumu liliyata ma bilkisti ubangiji da yana umarta ku ku tsaya da adalci ga su marayu bil adali ta hanyar adalci fil mirasi a cikin gadon su wal mahar da sadakinsu wa ma tafa'alu min khairin duk abin da kuka aikata na alkhairi fa inna allaha kana bihi alima Allah bai gushi hakika ubangiji bai gushi ba masani ne da wannan abu bai jazikum bi zai saka muku da shi
وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا na'am Allah ya ce wa in imra'atun khafatin min ba'alha nushuzan idan mace tana shayin nushuzan daga kai shine tarafu'an wato daga kai ko rashin kula min ba'alha daga mijinta shine bitarki mubada'atiha misali mijinta ya daina kula ta ya daina kwanciya da ita wata kasiri fi nafaqatiha ko kuma ya zama ya tawaye gurin dawainiyarta libugudiha saboda kinta ha kawai ya ji baya bukatar ta wadumuhu ai wadumuhu ainihi ila ajmala minha idan sa kuma gabaki daya sandare ya je yana duban wata wadda tafi ta kyau ba maki suna tare da shekara da shekaru ya je kuma ya auro wata wadda ta fi wannan matar kyau ta fi ta komai ta kuma ta fara girma ta girma to sai ya zamo sai ta ga alamun baya ta kata baya ba ta kyakkyawar kulawa au iraban ko kuma wato ta dishayin bijira wato shi mijin nata bijira ga barinta to shine Allah ya ce fala junaha alaihi ma an yasalaha babu laifi gare su an yasalaha sai su haɗu su yi sulhu da shi namijin da shi mata an yasalaha bainahuma sulhi sulhi sulhan su yi sulhi tsakanin su fil qasar wan nafaqati ta hanyar rabon kwana da kuma ɗaukan ɗawainiyarta bi an ta turuka lahu shay'an ta ɗanban masa wani abu na haƙƙinta talaban li baqa'i suhbati don neman ta wanzu ta ci gaba da zama da shi fa'in rabiyar bizalika idan ta yadda da haka shi kenan wa illa idan kuma ba ta yadda ba fa fa'alar zauji an yi wa fiya haƙa ha dole ne miji cika mata haƙƙinta au yi fara ha ko ya rabu da ita abin da ba a so kenan to ba mamaki ta girma ta tsufa ba ta taka take ba tana ta 'ya'yanta sai ka je ka auro yarinya kuma sai ka karkata gunta ko kuma haka kawai Allah ya ɗauke ma santa daga zuciyarka ta ji baka ta tata ita kuma ta fuskanci haka to Allah ya ce to ku haɗu ku yi sulhi tsakaninku shikenan sai ta ɗauki wani shashin haƙƙinta sai ta sarayar to shikenan babu komai da a ce ka rabu da ni ina so ka banni a cikin matanka to amma tun da ka auro wata ta fi ni ƙarfi za ta fi kula da kai na yadda ka je kai mata kwana da duk sati ni ka zo kai mun kwana biyu ko kwana daya idan ta sare shi kenan haƙƙinta ne shi kenan sai ka je can kai kwana biyar ka zo kai mata kwana ɗaya kai shi kenan ka tafi gidan amarya kai kwana biyar haƙƙi ko kuma a'a shi kenan ka gani yanzu ƴaƴana sun kai sun kawo suna sana'a na yadda shi kenan kuɗin ce ne da kake bani ka je ka ci gaba da rago iyalanka ni nan ƴaƴana ka ci kula da ni haƙƙina ne amma na sarayar in dai ta yadda ta sarayar shi kenan haƙƙinta ne amma in ba ta yadda ba fa dole ne ka bata haƙƙinta ko kuma ka rabu da ita to rabuwar ci shari'a ba ta so sai aka ce sai haɗu sai ku yi sulhu ko kuma ma a'a ba wai bijira kai gabarinta ba kawai ita da kanta ta ga cewa fa iya gaskiya ka girma ka auru wata za ta iya zuwa ta nemi cewa iko shi kenan a cikin haƙƙina saboda ina so don mu ka daɗa yadda da ni ka aminta da ni kuma in zamo cikin matanka shi ke ina so ka zauna da ni amma kwana na na ba wa wacce abokin zama ta za ta iya yin haka kaga sai da saudatu matar shugaba sallallahu alaihi wasallam haka ta yi sai da saudatu da cijuwa ce tun a maka shugaba ya aure ta sanda aka aure ta ma a lokacin tamunyanta bayan sai da hadida ita ta fara zuwa gidan shugaba sai da ta yi shekara uku ita kadai a gidan shugaba to daga baya an ce shugaba sallallahu alaihi wasallama ya yi nufin zai rabu da ita da kanta sai ta ce ya rasulullah ni ina so in kasance cikin matanka daga nan har aljanna to amma kwana na na ba wa sai da aisha ni abin ni kawai in zauna saboda shugaba sallallahu alaihi wasallama yana rabon kwana ga iyalansa su tara din nan kowace ne mata kwana daya tunda shi shugaba saboda izzarsa saboda kamalarsa saboda kafetar da Allah ya masa da girmansa ya fi karfin ya riki taraka a ce wai ga wani daki nasa ne ya riki taraka wane mutum ai shi shi shine komai huwal kullu minhu kullu shi da kansa yake zuwa ɗakin matansa yau ya je ɗakin wannan ya kwana ya yi ɗaya in ya fito daga wannan ya kwana ya yi ne ɗaya gashi kuma Allah bai wajabta masa ba turji man ta sha'u min hunda wa tu'u ilayka man ta sha'u in ya ga dama yace yau ba zan je gurin wa'annan ba gurin wannan zan je yayi daidai Allah ya halatta masa yayi daidai saboda dan gatan Allah ne in ya ga dama ya kira wata ya ajiye wata yayi daidai amma a duk da haka sai yake rabon kwana kowace yake bata kwana ɗaya to a hakan ita sayyada aisha kwana biyu ake mata saboda kwanan saudatu da ta bata kuma ita yadda yanzu cikin sahihu bukhari sai da so take cewa ni na bawa sayyada kwana na ne dan in daɗa samun yarda gurin shugaba manzon Allah ya da ni saboda ta san yarda sayyadar Allah ne ko yaya yarda da mutum to Allah ya da kai shikenan kuma shikenan haka akai kuwa sai da kwana biyu ake bata haka Allah ya shirya yawwa to kai ma kana da mata in kun yi sulhi da ita za ku yi kenan misali ka raba musu gida waccan na can waccan na wancan gari to kenan ita waccan sun ta girma tana ta fama da yaya nan kuma ai yarinya ce tana kula da kai malam ka ga ta ce to ka je can kai kwana biyar mu nan ka zo kai mana kwana daya babu komai in ta yadda in bata yadda ba kuma sai a zo a bata haƙƙin nata ko kuma a rabu to rabuwar ce ba a so shine Allah ya ce wasulhu khairum ai sulhi shi ya fi alkhairi min alfurqati daga rabuwa wannan shuzu wal ibari daga ya zama an dauke kai a rabu da ita din gwanda a hada ai sulhi din wa uhdir bartul anfus shok an tsamfarawa rayuka shuku koro shine tsananin ruwa ai jubulat alaihi ita rai an dora masa tsananin koro ba kowane rai ne yake so ya rabu da haƙƙinsa ba gashi kuma a rabuwa da haƙƙin annan maslaha take ki dan rabu da haƙƙin naki shikenan in ma baki rabu da shi ba namiji tun da hankalin sa yi wani wajen ya ga wata je ke so to sai da fake hakuri to amma aka je aka yi maslaha ka je kai kwana uku ka zo kai mun kwana daya shikenan ke ma kinga sai a zauna lafiya shine yace annal mar'ata la takadu tasmahu bi nasibiha min zawjiha mace baya kusanta mace ta hakura da wani rabanta daga hannun mijin daga mijinta war rajulu la yakadi yasmuhu alaiha bi nafsihi shi kuma namiji baya kusanta shi ma ya iya yin rangwame da kansa a gurin mace idan ya so wata yana tare da ke kuma hankalinsa ya kai kun wata to dole sai dai ki hakuri wa in tusinu idan kuka kyautata zamantakewa da mata wa tattaku aljaura alaihinna kuka ji tsoron yin zalunci a kan mata saboda Allah baya so a yi wa mata zalunci fa inna Allah haƙiƙa ubangiji kana bi mata amalu na kabira masani ne da abin da kuke aikatawa fa yujazikum biyu kuma zai saka muku alhamdulillah آمين آمين